ونستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha uku ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu da goma sha uku a lissafin turawa za mu inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wanda yau muna darasi na goma sha ɗaya za mu tashi ne akan aya ta arba'in da bakwai daidai kafin nan malam zai ci gaba da karatu inda ya tsaya sannan sai mu ɗora insha Allah bismillah kan kaya aya ta arba'in da bakwai fadin Allah madaukakin sarki wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi ta yadda Allah ya umarci ma'abuta linjila cewa su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin wannan linjila imam muqatil ibn hayyan yace amara Allah tabaraka wa ta'ala ar-rabbaniyin wal ahbab Allah ya umarci waɗannan manya-manyan malamai na Yahudawa da Nasara da ar-rabbaniyun waɗanda suke masu tarbiyyantar da mutane da ƙananan ilimi zuwa manya cewa su yi aiki da abin da yake cikin littattafansu kada su bi san zuciya kada su bi ra'ayi kuma ya ce wa mallam ya hukum bi ma anzalallahu fa ulaika humul fasiqun lalle waɗanda ba su yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to lalle waɗannan sun zama fasikai to yau kuma za mu ɗora zance na gaba da Allah ce wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله نعم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منه شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله يقول وأنزلنا إليك الكتاب حقيقة من سوق الكتاب زوى غريك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب أنا أنا نفع القرآن وأنزلنا إليك القرآن كنا bilhaƙi da gaskiya Allah ya saukar da alkur'ani da gaskiya don kuma ya tabbatar da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab alqur'ani yana gaskata littattafan da suke gaba gare shi min alkutubil munazzalati min qablu littattafan da Allah ya saukar kafin shi alqur'ani da alqur'ani yazo sai ya gaskata su wa muhaiminan alaihi abdullahi dan abbas ya ce kuma shi alkur'ani shaida ne akan waɗannan littafai da suka gabata shine ma'anar muhaiminan alaihi ko kuma ka ce wa muhaiminan alaihi wato zai iya zamantowa kamar wani mai rinjaye ne a kansu dukan su littafan gaba ɗaya ba wanda ya kai alkur'ani sun zo tare da annabawansu kuma allah ya turo alkur'ani tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai zamanto alkur'ani shine ya shafe kowanne daga cikinsu ko kuma ya zamanto shaida din kamar da Abdullahi dan Abbas ma'ana Qur'ani shine shaida cewa ai an saukar da Linjila da Attaura da Zabura da Suhufi Ibrahim da Musa kamar yadda al-Imam Hassan ibn Sabit yake cewa innal kitaba muhaiminun li nabiyyina wal haqqu ya'rifuhu zawul albabi lalle shi wannan al-Qur'ani muhaiminun li nabiyyina kamar shaida ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal haqqu ya'rifuhu zawul albabi gaskiya kuma masu hankali duk sun san gaskiya duk lokacin da aka ce ga abu kaza gaskiya ne to duk mai hankali yana iya fahimta yana ganewa to an saukar da alkur'ani ya zama muhaiminan alai akan sauran littattafai ga baki daya ko mutaminan alai daga aminan kenan ya zama to shine amintaccen littafi akan sauran littattafai fahkum bainahum bima anzalallah kai hukunci tsakanin su ya muhammad tsakanin al'ummarka da kuma baina ahlil kitabi idza tarafa'u ilaik ahlul kitabi idan suka miƙo maka hukunci to kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya sauka shine alqur'ani babu ruwanka da attaurar su ko linjilar su ko zaburar su ko wani abu nasu kai musu hukunci da abin da Allah ya saukan maka shine alqur'ani wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu amma ja'aka min al-haqqi ka bar abin da Allah ya baka ka zo da shi na gaskiya ko Allah ya zo maka da shi na gaskiya kada kai haka a kai aiki da gaskiya kai aiki da qur'ani ka ka, ka hukunta su da wannan alqur'ani ne la ta'rif ko la tu'rid amma ja'aka min alhaq ya muhammadu kada ka kauda kai dangane da abin da ya zo maka na gaskiya wala tattabi ahwa'ahum kuma kada ka rinka bin soyayyen zukatan mutane likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sa masa shari'arsa da tsarinsa kowane annabi yana da shari'arsa da kuma manhajinsa imam abdullahi ibn abbas da imam hassan al-basri da imam mujahid suka ce abin da ake nufi da shari'atan wa minhaja wato ana nufin wato sabilan wa sunnatan kowanne annabi mun sanya masa yana da hanya da kuma sunna da yake rayuwa a kai a tariqul wadih kenan hanya wacce ta fito fili da zai wa mutane bayani dalla dalla walau sha Allah la jama'a la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama in yayi ra'ayi zai iya hada ku zama al'umma kwaya daya da annabi daya amma bai ga dama haka ba sai rarraba ku haka ya ga dama kowane annabi da mutanensa walakin liyabluwakum Allah ya rarraba ku ne dan ya jarrabe ku ai yahtabirakum ya jarrabe ku ya za ku bi annabawa ko ba za ku bi su ba fi ma atakum cikin abin da ya zo muku da shi min al-kutubi لم التتفي وبين لكم من الشرائع كما ألا يمك بيان شريوي دبندبا فيتبين المضيء من المعاصي ومن العاصي أشكنك سي أغاني وانيني مي وألا داء واي مسابا مسا والموافق من المخالف da wanda ya dace da gaskiya da kuma wanda ya saba gaskiya fastabiqul khairat ku gaggawa ku karbi alheri ya ku bayan Allah istabiqul khairat ga alkhairai sun zo muku shari'o'i na annabawa dinnan alheri so ana so ku tsere wajen kama wannan alkhairi fa badiru ila al-amali salihati lalle ku gaggawa zuwa ga aikata aikin alkhairi ila Allah marji'ukum jami'an ku sani cewa makoma ku gaba ɗaya tana ga Allah fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma Allah zai ba ku labari dangane da abin da kuka sance kuna sabawa a cikin sa ranar tashin alkiyama wannan aya din tana mana bayanin cewa lalle Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani izo 60 ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aikin sa ne shi ya saukar shi yasa cewa anzalna mun saukar to dan wani ya zargi manzo Allah cewa ya zo da wani abu na ra'ayi to bai dace ba dan ku abinda annabi yake faɗa zancen Allah ne bil haqqi kuma da gaskiya Allah ya turo qur'ani kuma alkur'ani littafi ne da yake yana goyon bayan sauran littattafai da suka gabata amma shi ne na gaba amma shi ne jagora wannan al'umma za ta yi aiki ne da abin da ya zo a cikin alkur'ani ba a dora mata aiki da abin da ya zo cikin attaura ko zabura ba ko linjila sabani yadda yau za ga daga cikin malaman soro akwai wanda za ga ya sa wa ɗalibansa zabura yana koya musu ko kuma a ɗauko musu attaura a koya musu wa muhaiminan alai alkur'ani ya zo shine ya shafe ya danne dukkan waɗanda tafan gaba daya so ba daidai bane a zo a koyi ko a karantar da mutane wani littafi wanda ke ba alkur'ani ba ko da a tauran ne ko linjina ce ko zabora din ne kuma a koya musu da sunan su yi wa Allah bauta da shi ba daidai ba ne wata rana sai da umar kamar yadda mun sha faɗa wannan hadisi ya tsinci takarda ta attaura ya daga ta miƙa manzo Allah ya ce ga abin da ke ciki ba za mu rubuta mu na kalci wannan abin ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda falala da fa'idar da ke ciki manzo Allah ran sai baci yace alamatikum biha bayda anaqiya yanzu ban zo muku da wannan takaddar farasal ba wannan a tauran ba na wanke muku ita ba shine ma'anar wa mu'minin alaihi abinda na zo da shi na qur'ani ba shikenan bayan sa wallahi law kana musa hayyan ma wa sayahu illa tibai wallahi da annabi musa ma yana raye bi isa ba wallahi sai ya bi ni so kaga wannan yana nuna cewa ba daidai bane wani malamin sauro ko wani malamin gargajiya ko na sunna ko na bid'a ko ma waye ma ya dauko littafi ko attaura ko zabura yana koya wa ɗalibai wannan ba daidai bane ga sunna ga bukhari ga muslim ga abu dawud da ga tirmidhi ga nasa'i ga ibnu majah ga sauran littattafai na hadisai ga sunan ba a gama da su ba ga littattafan fiqh fiqh maliki fiqh shafi'i fiqh hanbali fiqh hanafi duk ga sunan gaba ɗaya ba a gama karance su ba sai a je a dauko a taura shi malamin bai gane ba kai ma ɗalibin ba gane ba dan haka ake karatun tunda wani gurin an zuci ake ci gaba da zami ya fi kalmin bakin kaza ba zai fassaru ba to kaga wannan ba daidai ba ne to sai ce mai malam
وأرحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون waɗanda suke bin malam yana karatu su rinka sauƙaƙe sautin su daina ɗaga sautin saboda yana shiga cikin rikodin sai su tsaya hankali ya ce wa ni hukum bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah madaukin sarki ya saukar kada ka yi wa mutane hukunci da wani abu kudu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ba ake ta gaya masa cewa in za ka yi mutane hukunci to ka yi musu hukunci da alkur'ani duk wani mai yi wa al'umma hukunci to wajibinsa ne ya yi mutane hukunci da me da alkur'ani kenan musulmi abinda za a hukunta su da shi shine ne alkur'ani shine abinda alkur'ani ya faɗa wa an yahkum bainahum bima anzalallah kai wa mutane hukunci tsakaninsu da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zukatansu kaga constitution son zuciya ne constitution ba ba gaskiya bane ƙarya ne constitution ba yadda za a ce a watsar da alkurani a kya aiki da alkurani ana aiki da constitution kuma shine daidai ra'ayin wani ne aiki ba son zuciyar wani bane son zuciyar wani sakin layi na kaza na shekaran jiya da na gata nan citta da na masuru da na waye duka gaba daya ra'ayin wani ne to kaga an sake layi kenan wala tattabi ahwahum Allah ce kaka bi soyayya soyayya zukatan mutane wajen hukunci a ce wai za a yi mutane hukunci wai sai sun zauna wasu shagiya su koshi sannan a lokacin za a fitar da hukunci wa al'umma ko a ce wai tunanin wani da wani wai da shi za a hukunta al'umma har duniya ta tashi ya za a ce an yi daidai ba daidai ba ne wannan wahzarhum an yaftinuk ka kiyaye kada su fitince ka ma'ana daga fitina ne alfitina kasan dan adam yana da fitina jarabawa kenan Allah kiyaye mu an yaftinuka an babu ma anzala Allahu ilaik dangane da barin wani abin da Allah ya saukar zuwa gare ka Abdullahi dan Abbas yake cewa Kabu ibn Asad da Abdullahi ibn Suriya da Shas ibn Qais waɗannan manya-manyan Yahudawa ne duk sun gaya wa junan suna zance suna tattaunawa suka ce mu tafi gurin muhammadu don mu je mu fitince shi a addininsa waɗannan arna waɗannan yahudawa su ne suka haɗa baki suka haɗa kai suka ce mu tafi gurin muhammadu mu je mu fitine shi a addininsa shine Allah ce wahdarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk mu raba shi da addininsa mu sa masa shakka suka zo wurin suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka san cewa mu manya manyan malaman yahudawa ne ko kuma ka san a cikin yahudawa ba sama da mu sai annabi ya ce ya kwarin ko na san da wannan kuma ka san cewa yau in muka haɗe baki muka bi ka ba wani da yahudin da ya isa a madina ya saba mana ko annabi ya ce ya kwarin kuwa ya suka ce to an samu husuma da jayayya tsakanin mu da mu da mutane yanzu mun zo ne mu gaya maka akwai husuma da jayayya tsakanin mu da mu da sauran jama'a so yanzu mun kawo maka hukunci saboda amincinka kai mana hukunci ka duba makirci ba suka ce faqdi lana alaihim kai mana hukunci akan waɗancan mutane da suka saba mana mu'min duka za mu yi imani da kai kuma idan muka yi imani da kai mune maka albishir cewa duk sauran al'umma za su bi mu amma hakikanin al'amari walam yakun qasduhum iman ba wai suna nufin imanin ba fa fitina ce yaudara ce shine wa hadarhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilai kai ta ka tsantsan ahir kai nesa kada wannan mutane su fitine ka su raba ka da abin da Allah ya saukan maka ashe so suke su rikitar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama sannan su cutar da shi sannan su sa shi hukunci na zalunci ya du'uhu yani ya du'uhu ila al-mayl suna kiransa zuwa ga ya karkata fil hukmi wajen yin hukunci kai yayi hukunci na daya na daidai to shi ne Allah yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutane za su zo maka to ka yi maka ka tsantsan da su kaga wannan yana nuna mana cewa mu musulmi ya kamata mu yi a hankali da yahudawa kada ka saki jiki da bayahudi makirin mutum ne tunda annabin kama da Allah ya turo maka bai kyale ka ba to kai kuma waye da zai kyale bai kyale shi ba kai kuma waye zai kyale ka to shi ne Allah ce fa in tawallau idan suka kau da kai suka juya baya a aradu anil imani wal hukmi bil qur'ani suka zo wurin ka zaka yi musu hukuncin gaskiya sai suka kau da kai suka isi imani da alqur'ani din fa'lam anna ma yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim to ka sani cewa Allah ya yi nufin ya kama su ne da wani bangare na zunubin su ma'ana kauce wanda suka yi su su su ainihin kautar da kai suka ƙi bi abin da ka faɗa Allah ya fahimtar da kai ka gane to wannan kaucewar da suka yi da ƙoƙarin kautar da kai ɗin da suka yi to Allah ya ƙaddara musu wannan ne saboda zunubi da laifi da sako da suke ciki yau da gobe kuma Allah ya so an yu'ajjil lahum al-uqubata fid dunya babu bi bab Allah ya gaggauta musu azaba a wannan duniya sashin su da sashi wa inna kaseeran minan nasi lafasiqun Allah ya ce da yawa yawa cikin mutane na Yahudawa ce wallahi fasikai ne mana khariji na ne fa ba sa yin da'a ba sa biyayya mutanen banza ne kurum so wannan ayar tana nuna duk inda za a je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da alqur'ani kuma kada ya bi soyayyen zukata sannan kuma ya taka tsantsan da sharri da makirci na Yahudawa kuma juya bayan da za su yi su ki su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama to Allah ne kama su da zunubin su kuma za su gamu da ukuba a nan duniya kafin su je lahira to sai yace mai kuma afa ukmal jahiliyati yabghun na'am ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون yanzu waɗannan mutane hukuncin jahiliya suke so su ƙi hukuncin ƙur'ani kuma yanzu ku hukuncin jahiliya kuke so ku watsar da alƙur'ani ku ɗauki constitution
afa hukumar jahiliyyati yabghun watsar da alqur'ani ku ta hukunci da al'adunku da gargajiya a cikin gidajenku afa hukumar jahiliyyati yabghun watsar da alqur'ani ku ta hukunci da san ra'ayi da san zuciya tsakanin matanku afa hukumar jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliya da gargajiya da jahiliyanci shi kuka fi so ku banna alqur'ani a wata kira ta ibn amir afa hukumar jahiliyyati ta bugu yanzu ku hukuncin jahiliya kuke nema wance ya bugu suke nema ita yake wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun ai ba wanda ya fi Allah ai iya hukunci ko akwai shi ba wanda ya fi iya Allah iya hukunci liqaumin yuqinun amma ga mutane masu yaqini masu sakankancewa wanda suka yadda da Allah da hakikanin yadda musulmin kwarai musulmin arziki ya yadda ya sani cewa babu wanda ya fi kwarewa wajen hukunci irin Allah babu shi don ku shi ya halittar shi ya tsara duniya da halittar sama da halittar ƙasa la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sammai da ƙasai ai shi ya fi sama da halittar ɗan adam to yanzu wanda ya yi wannan sai ya gagara ya rufe doka ya halicci dabbobi ya halicci aljanu ya halicci mutane ya halicci tumaki ya halicci awaki ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci ruwa ya halicci iska ya halicci bishiyoyi ya halicci numfashi ya halicci komai kuma sai ya kasa yin hukunci shi wannan dan adam da aka bashi ragamar yayi wa mutane hukunci fa ba fa shi samar da kansa ba akwai wanda ya samar da shi Allah da ya samar da shi bai iya hukunci ba sai shi dan adam shi ne zai mutane hukunci dan Allah akwai hankali a cikin wannan kuma akwai birni akwai wayewa a cikin wannan iya kida humanci kenan in ka zo kan wannan sai ka shafa fatiya kawai ka juya ba wanda ya fi Allah hukunci in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka dawo wani da hukunci da alkur'ani na mali
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
ya ayyuhal ladina amanu ana kira ga waɗanda suka yi imani wanda bai da imani kai ya jiyo ba da shi yake ba ina ku waɗanda kuka yi imani kuka yadda da Allah kuka gaskata ubangiji tabaraka wa ta'ala la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudu da nasara masoya ba masoyan ku bane haka qur'ani yace la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riki ba yahudi kar ku riki ɗan kirista a matsayin masoyi ba'duhum awliya'u ba su dai suna son sashen su so su ya su su je su yi kai soyayya tsakanin su wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya nuna kaunarsa da sansa ga waɗannan mutane a cikin ku to fa innahu minhum lallai to yana cikin su ne wanda ya ce shi yana son su yana ƙaunar su to shi kenan ya tafi Allah ya ce ya je maza ya shiga cikin su ka zama ba yahudi ka zama ba nasari inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah tabaraka ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke wato azzalumai ne wannan aya malamai sun yi sabani dangane da sababin saukarta duk da cewa dai hukuncin ta gaban hukunci ne ga dukkan muminai gaba daya ko sun ce ta sauka ne akan wani mutum sahabi da ake ce da shi Ubada ibn Samit da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai ke da Ubayyu da Ubada ka ibn Samit da Abdullahi ibn Ubay suka yi sabani da jayayya shi ubada ibn samit sai yake ce da ni yake ce da shi wani shugaban munafikai yace inna li awliya min al-yahud kathirun adaduhum shadidatun shawkatuhum ni ina da masoya a cikin yahudawa suna da yawa kuma masu karfi ne a cikin yahudawa amma wa inni abra'u ila Allah wa ila rasulihi min wilayatihim wa wilayatil yahud amma ina shaida maka ni kan na barranta Allah ya shaida babu ni babu san Yahu- ba yahudi babu ni babu kauna gare shi yace wala maulani illa Allah wa rasuluhu ni ba da majibincin lamari na in ba Allah ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai shugaban mutum munafikai yace ina lakinni la abra'u min wilayati yahud wallahi ibn ubay ibn salul yace tab amma ni dai wallahi ba zan taba rabuwa da nuna kauna ga yahudawa ba su kaga daga nan aka gane cewa shi munafiki duk inda munafiki yake yana son bai yahudi kuma mai san bai hude mai nuna kauna ga bai hude to alama ne na munafurci inda ga shugaban munafukai na duniya faɗa ce lakin ni la abra'u min wilayatil yahud ba zan taba barranta a cewa ba na san yahudawa ba ba zan yi ba yace li inni ilani akhafu ad-dawa'ir saboda ina jin tsoron kar su zo su kawo mana farmaki su yi mana illa shine inni akhafu ad-dawa'ir kaga da irin abin da ake faɗa a in ba bi su ba ai za su yi mana illa waɗannan ba a bi su za su yi mana kaza su mana kaza shi ne abin da shugaban muna kuke mana yace wala budda ni minhu yace ai ba zan taba rayuwa ba yahudawa ba bayan da makawa dole ina tare da yahudawa haka dan salulu ya faɗa kuna kuna ta auna shi da abin da ke faruwa yanzu ko shi ba abin da ya fi musulunci daɗi sai dai in ba a karanta ba Eh, in an karanta za a gani wannan sai kara maka yaƙini alhamdulillah cewa kana kan daidai bi izinillah sai kai kokarin Allah ya kashe ka akan wannan hanya ta musulunci sai manzo Allah ya ji yake cewa ya abal hubab ya abal hubab alkunya na dan salulu kenan yace ma nafista bihi min wilayati alyahud ala ubadati bin samit fa huwa la kaduna abinda ka numfasa ka faɗa cewa kai kana son yahudawa kana kaunar su kake gaya wa bada abin sabit wannan ya shafe ka ne kai kai ka nemo dai ba ruwan mu sai shi shugaban munafiki ya ce manzo Allah to ni na karba eh na yadda din ni na yadda din haka na yadda duk abin da ka faɗa na yadda na ji wannan hadisi ibnu abi shayba fi shi da imamu tabari da ibnu ishaq a cikin sira ta ibnu sham kuma ya zo a cikin ah, tafsirin durrul mansur Allah sai ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ya ku waɗanda ku imani kada ku riƙe yahudawa da nasara a matsayin waliyai masu Imam Subbi yake cewa yayin da aka yi yakin Uhud mutane sun sha wahala da aka je yakin Uhud an azabtu an wahala har ma wasu suke jin tsoron kai anya kafirai ma ba za su karar da musulmi ba kuwa sai wani cikin musulmi sai huf sai ke ta kai ni ba wani da yin samuwa ne cikin yahudawa an kasance tare da shi saboda na ga yakin nan yayi tsanani ana ta kashe wani yan uwa bari je samu wani ba yahude in nemi dan sulhu da shi in shiga karkashin inuwarsa ya ga wa dan uwansa yahudawa kada su kashe ni dan ni ina jin tsoron wannan yakin kar a je ta juya yahudawa su ne da nasara sai wani kuma ya ce amma ni kuma gaskiya zan je in nemi wani ba nasare dan kirista cikin mutanen sham in je in nemi amana daga gare shi ban je gurin hude ba kaga ta raba kansu wancan ya ce zai je gurin hude wancan ya ce zai je gurin nasare to shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu al-yahuda wan nasara awliya ya ku wanda kai imani kada ku yi kuni da nasara a matsayin waliyai masoya majibinta al'amuran haka imamu tabari ya kawo wannan a cikin tafsirinsa a lokacin da yake bayani a ƙarƙashin wannan aya mai girma Muhammad Lamini Shinkiti a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan da yake bayani a ƙarƙashin wannan aya ya kawo yace Allah madaukin sarki ya yi bayani cikin wannan sura ko cikin wannan aya cewa Yahudu da Nasara ba a dum auliya ba ko su suna son junansu a ido ba a zahiri za ga suna nuna suna ƙauna junansu amma shi yasa ma a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ƙaunar da suke yi wa junansu sashen su da sashi to ba ƙauna ce ta gaskiya ba ƙauna ce ta ƙarya ƙauna ce ta munafurci ana yin ta ne a baka dan a haɗe baki a cuci musulmi kurin amma in suka je wani gurin bajewa suke la tastanidu ala asasin sahih kaunar bata jibu akan foundation na gaskiya ba saboda ba musulmi ba ne musulmi shine zai gina abu akan gaskiya to shine Allah tabaraka ta'ala ya bayyana al'adawa da gaba gaba da kiyayya tsakanin yahudu da nasara kuma dawwamammiyar gaba da kiyayya a tsakanin yahudu da nasara ila yawmil qiyam yace wa min alladhina qalu inna nasara أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون هذا أنا أقول مسألة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء muka sanya gaba da kiyayya a tsakaninsu kenan ashe akwai gaba da kiyayya a tsakaninsu sunan gurin da Allah ce ba'dhum awliya uba ana nufin sashin su yana son sashi soyayya tsabaka soyayyar ƙarya amma hakikalin abin da ke faruwa duk da yahudi baya son ba nasari kuma duk ba nasari baya son ba yahudi amma yau saboda juyawa ta duniya suna iya hada baki don su cutar da addinin Allah su cutar da musulmi haka kuma ya faɗa dangane da yahudawa a wani wurin yace wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ko غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة wanda yau zamu zo makaranta wannan aya nan gaba kana insha Allah to kun ga wannan zahiri yana nuna aya na akan Yahudawa ne su ne su ne su ne sun suna gaba da juna a gidansu din suna fada da juna tasabuhum jami'an wa rubuhum shatta ذلك بأنهم قوم لا يعقلون kana tsammanin kamar haɗe suke wuri guda amma wallahi zukatansu a baje suke saboda ba su da hankali Allah ya ce wa mai yato Allah minkum fa inna minkum duk wanda ya nuna kauna ga waɗannan mutane a matsayin sa na musulmi yace yana son yahudi yana son nasara ya watsar da yan uwansu musulmi ya fifita soyayyar yahudi da nasara to wannan yana nuna cewa yana tare da su Allah kiyaye yakunu minkum kenan bi tawliyati iyahu kanan kana iya fadawa kana bai gure ba sari in ka nuna kaunar ka gare su kawai a wani wurin ma Allah ya yi bayanin cewa nuna kauna da ba yahudi da ba nasari yana jefa mutum cikin fushin Allah da kuma dawwama a cikin azabar Allah tabaraka ta'ala kuma ya nuna cewa duk muminin kwarai ba zai taba yin wannan ba Allah ce tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم ومن عذابهم خالدون kaga yace an sakhita Allah alaihim saboda nuna kauna da suke da yawa yawan mutane zaka ga ya tawallawna alladina kafaru suna nuna kauna da soyayya ga kafirai da yawa yawan su ya tawallawna alladina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum Allah ce tir da abin da rayukansu kawo kansu suka gabatar musu an sakhita Allah alaihim Allah ya yi fushi da su kuma wa fil azabi hum khalidun suna masu kaddara ma dawama cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa ma unzila ilayhi mattakhadhu awliya ai da sun yi imani da Allah gaskiyar imani kuma da sun yi imani da manzon Allah gaskiyar imani mattakhadhu awliya ai da basu riki yahudu da nasara a matsayin masoya ababan kauna ba ولكن كثيرا منهم فاسقون sai dai da yawa yawa daga cikinsu fasikai ne ba mutanen kirki bane ba a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku so waɗannan mutane kar ku kaunace su kada ku bi su kuma ya yi bayanin sababin da ya sa a ƙi su ya ce ya allazi na amanu la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffar min ashabil qubur ya ku wanda kai imani kar ku yi nuna kauna ga mutanen da Allah ya yi fushi da su yaya za ku zo kuna son mutanen da Allah baya son su Allah yana fushi da su ya za ku so su la tatawallaw qauman ghadiba Allah alaihim kada ku so mutanen da Allah ya fushi da- da su wanda sun yanke tsammani akan samun rahaman lahira gaba daya kamar ya isa kufar min ashabul qubur kamar yadda kafirai cikin ma'abuta ƙaunuka suka ainihin ɗauke tsammani a wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa babu laifi in an nuna son su da ƙaunar su din amma in ana jin tsoron fitina ko ana jin tsoron bala'in da za su iya gadon mutum kamar mutumin da yake zaune a cikin su to wannan dole ya dan nuna musu yana tare da su a zahiri fa ba wai je addinin su ba yawwa idan yanayi ya canja ba yanda za ka yi an fi karfin ka to dole kai ma sai ka canja لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Allah ya ce kada muminai su riƙi kafirai masoya su watsar da 'yan uwansu muminai wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa Allah ya ce duk wanda ya aikata wannan to fa babu ruwansa da Allah ba ruwansa da shi bai da wani matsayi a wajen Allah shine falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kun yi wannan ne don ku samu wata kariya da tsaro daga gare su daga gare su bala kuna cikin su kuna kewaye da su ba yanda za ku yi za su iya hallaka ku za su iya muku illa to wannan in kun yi taqiya anan babu laifi ina fata ana fahimta to kaga wannan adalcin musulunci ke so kiyayyar ba ko ina ake nuna ba inda kuke da karfi kuna da bawa ku yi inda kuma suka fi ku karfi za su iya illata ku to sai ku guje su sai ku nisanci na ba to sai Allah yake mai kuma malam فترى الذين في قلوبهم مرض يسامعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض sai ka ga mutanen da zukatansu akwai munafurci shine marad za ka ga mutanen da fi qulubihim maradun ay fi qulubihim nifaq da waɗanda kuma zukatansu akwai shakka da kokwanto irin su Abdullahi ibn Ubay da shi da almajiran cikin munafikai waɗanda suke nuna ƙauna ga Yahudawa yusari'una fihim suna gaggawa fi ma'unatihim wa muwalatihim wajen taimakawa Yahudawa da kafirai da kuma ainihin nuna ƙauna gare su da kuluna naksha an tusibana da'ira suna cewa a ai mu muna bin waɗannan ne saboda muna jin tsoron kada wa an tusibana da'ira su zo su kafa daula in suka zo suka kafa daula kuma mu zo muna neman taimakon su kalmar da'ira a nan tana nufin kar su samu daula mu za mu bi su ne kan su zamanto su suke da shugabanci suke da daula su suke juya duniya kuma mu zo nan gaba muna neman taimakon su da haka gaskiya tun yanzu ma muna tare da su Abdullahi da Abbas ke cewa ma'anar ayar shine cewa suka yi naksha an tusibana da'ira ay naksha Allah yatimma amra Muhammadin fa yaduru amru al-amru alaina muna jin tsoron kada mu zo ba mu bi su ba mu zo mu bi Muhammadu kuma shi al'amarin Muhammadin bai nuna ba bai gama kankama ba su zo su kwace al'amura shikenan al'amarin Muhammadu ya zo ya rushe mu kuma mu zo mu shiga uku al'amari ya zo ya juya akan mu shine fa yaduru al-amru alaina ko suna jin tsoron zamani ya juya musu bi makruhi wai suna jin tsoron in sun bi yahudu in ba su bi yahudawa da nasara ba kada a zo ma fari ya same su talauci ya same su da sauransu su zo ma har ma wasu ke cewa muna jin tsoron in ba mu bi su ba za su hana mu bashi tun a wancan lokacin fa fayamnauna lal qarda kar mu zo ma son su ba ma bin su mun zo neman bashi su hana mu ka Allahu akbar wala ka ji wannan tun a wancan lokacin ba wai zuwa shi ne ku dole ku bi su dan su ba ku bashi kuna da ruwa ruwan ku bai muku amfani ba da ina wani dan china ya zo najeriya aka kewaya da shi ya ga koguna a banza shekara guda suke yi suna tsotsiya shanu suna sha kawai yayi ta kuka nan sai nan ba wai dan tsoron Allah ba shi arne ne kafiri ne ma yace ga wuri ba amfani ya ga daji iya gani mota sai ta yi awa guda tana tafiya a dajin Allah ne ba na kowa ba ga ruwa a cikin dajin na amma ba a amfanuwa da shi ga maza maciya dawa amma ba sa aiki wallahi malam ya ga mutane ya ga al'umma aka shigo da shi manya-manyan garuruka irin su kano irin su a maiduguri irin su lagos ya ga jama'a ce ga- ga mutane ga kayan business amma ba business akwai arziki a najeriya mala ga dabbobi tumaki awaki kullum loda su ake ana cika su tirela tirela roka roka ana fitar da su amma ba a taba cewa jama'a a yi addu'a fa tumaki sun yi kasa ba kun taba ji a ce jama'a an samu matsala wallahi ba raguna yanzu a kasan nan kuma kullum sai an yanka bujima je ka abbatuwa ka ji bujimi nawa ake yankawa je ka abbatuwa raƙumi nawa ake yankawa wai raƙuma ma gaba ɗaya nawa ne ma a nan garin masu yawa ma suke da raƙuma sai ka zanna ka nijar ka je ka samu raƙumi amma ka duba raƙuman da ake yanka amma ba a taɓa cewa babu raƙuma amma wallahi akwai lokacin da zaka je kasuwar jakuna ka neme su ka rasa za ka ta ganin garken awaki da tumaki ga sunan sai a yanka raƙumi sai a yanka awaki tumaki wajen dubu nawa a jiha kuma wallahi ba lalle bane a ranar a haifi dubu nawa ɗin amma ba ranar da za sun ƙare ga garke nan na awaki da tumaki da raƙuma da shanu da waye ana yi ka taɓa ganin garken karuka kariya guda nawa take haifa tambaya nake yi kariya kariya kwaya nawa take haifa sha biyu kinkiya nawa take haifa ɗaya ko biyu in an ci sawa uku bijimi nawa sha saniya nawa take haifa alade ba amma ka duba duk kariya sai ta haifi 'ya'ya guda goma sha biyu amma babu su ba ta kaiwa labari saboda ba albarka so ina so na gaya muku wani abu guda duk abin da ka sani na arziki Allah ya hore mana mu dai a ƙasar nan mu ba a shigo mana nama dai za a ce nama dan bukata a ce a shigo mana sai dai kawai dai sha'awa masu kuɗi a shigo musu nama ƙasar waje amma wallahi mu duk wani nama muna da shi a nan. ban buɗe muku babin yan farauta ba ma wallahi muna da nama muna da gona muna da ruwa muna da tattalin arziki muna da fetur fetur akwai fetur ku ta faɗa fa dan kada ƴaƴan musulmanta a ce ba fetur ba fetur akwai akwai fetur a arewa ba a bauchi nan akwai fetur a maiduguri nan a yobe akwai fetur a sokoto akwai fetur dan ku yi ta yawan faɗa ko ba a tona mana yanzu ba dan jikokin musaji a kasar ai akwai fetur sa sa a bincika amma america fa ba su da fetur ko ba ka bane ba to amma duka bai mana amfani ba saboda Allah ya jarabe mu da beraye da gafiyoyi masu gido Eh, kawai shi ne amma in ka ji bashin da ake ɗiba a ƙasar nan bashi da ake zuwa a ciwo bashi duk da wani arzikin bashi bashi ai ba da daɗi wani ya ce faɗan najeriya ba za a zo a raba basu sukan da ake ɗebowa mana daga najeriya ko wannan najeriya ba zai ɗebi kasansa wallahi abu talaucin zuci da rashin zuciyar da lalacewa duk sun same mu ga abubuwa nan da ake sarrafawa na kuɗi amma ba mu san ya za mu sarrafa ba ba zan gaya muku wani abu guda da ku sani ba ka duba yanzu a ƙasar nan gabaki daya shinkafa duk inda aka yanka shinkafa yanke ta ake wannan ganyen shinkafan abin da itacen shinkafan me zan ce da shi me zan ce ba kuncin ba abin da ta yi karar shinkafar bishiyar da shinkafar ta ru- roba a hawa ustaz roba roba ce ganyen shinkafar dai gaba daya yawanci zubar da shi ake sai dai shanu su je su yi kiwo su tattake su yi waye waye da sauransu amma wallahi malam wani dan uwa yake gaya wani babban mutum ne yake gaya mu yace sai gashi wasu sun zo daga wata ƙasa suna neman wannan abu ashe akwai abin da ake yi da shi in an dauke sai a kai shi cikin wani inji a nika shi sai a hada shi da wani sinadari ana yin abincin shanu wani best abincin shanu ga waɗanda shanu su ba sa fita kiwo idan aka gyara shi sai a sa shi a kamfani a sa shi a buhuna ana tura shi tsada ai wani ne ai da aka zo za a ɗebi wannan ɗin ya yi a gonarsa da yawa sai yaran gidan suka ce alhaji za mu ɗebi wannan Allah ku sai cika da ku duk kwaji da Allah ku kwaji ne zan yi shi ashe sun samu labarin masu wannan sayan kayan ne suka zo suka auna musu suka siya sai da suka siye shi wajen miliyan guda da wani abu yanzu labarin ya ce kai kai kai amma mutanen mu da yawa yanzu gashi nan in ka je nan hanyar kura daga nan iya ganin ka duk shinkafa ke sun ma san da wani abu wallahi galibin su san mishi ba to yanzu kasashen duniya da aka ci gaba ina son gaya muku wani hanyoyin arziki da Allah ba mu ba mun yi abin da su ba mu amfani shi wannan ana yankewa idan ya bushe ana zuwa ana da ya rufa mai ruwa ko ruwan sama ko bayi to zai daɗa tsorowa sannan lokacin da ake yana da ƴaƴa iri iri haka ka fahimta to ana yankewa iri yana zuba yana da zuba to ko babu wani kututturen nashi to ba sai ka daɗa shukawa ba kai abin da zaka yi zaka yi ruwa kawai zaka sa masa shi ne zaka yi shi iya ganin ka ka ga daji gaba ki ɗaya ciyawa shanu ce sai ga babban alhaji ya zama mulki miliyoniya da gonar ciyawa kawai kuma ba sai ya mata noma ba kuma waɗanda suka san business din suke cewa wallahi ba duk wata ciyawa kuma ba ta isa ta tsoro ba in dai da wannan ciyawa ita ƙarfi ne da ita ba ta barin wata ciyawa in ba ita ba haka inda aka ci gaba ake ake ake zuwa ake sai ga an je an je masu dawaki sun je sun siya ana ciniki bai karasa yanzu irin wannan daji da muke da shi da Allah bai sa ba mu da fikira bai sa gwamnatocin mu ba za su yi tunani su rinka gayyato irin wannan abubuwan ba fi sabilillah to Allah ya raba mu da masifa وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ودينا وديسو إن ديسو دفدا waɗanda zukatansu akwai datti da ƙazanta suna cewa su ne su bi suna jin tsoron kada su samu daula su kuma ba su samu ba fa asallahu an ya ce bil fati wa amrin min indihi Allah ce da sannu zai kawo buɗe insha Allah bil fati bil qada'il fasl kenan za a samu hukunci da zai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya min nasr muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man khalafahu ta yadda annabi Muhammadu zai yi nasara akan wanda duk ya saba masa insha Allah addinin annabi Muhammadu shine mai samun nasara akan duk wanda ya saba masa aw amin min indihi ko kuma a samu wani an al'amari daga gurin shi Allah tabaraka wa ta'ala shine a samu jizya kamar yadda malamai suka faɗa wasu kuma suka ce idan idan idan ba su bi shi ba manzo Allah zai kore su daga inda yake inda inda ya samu karfi kenan kamar yadda aka yi ijma na banin nabi aka kori banin nazir fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadim sai su wayi gari su zamanto masu nadama akan abin da suka koye a cikin zukatansu sai yace mu ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم na'am حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
wa yaqulu alladhina amanu waɗanda suka yi imani za su ce wa yaqulu alladhina amanu ma alladhina amanu su alladhina amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ay wa ata yaqulu alladhina amanu da sannu waɗanda suka yi imani za su ce a haula alladhina aqsamu billah su mumine za su faɗa lokacin da Allah ya bayyana munafurcin munafukai هؤلاء الذين أقسموا بالله جهاد أيمانهم إنهم لمعكم يدام وأنا متأني سوني وأنا بسكي رنسوا da Allah halafu bi aghlabil aiman suka yi rantsuwa da rantsuwar da tafi kowace karfi cewa wai suna tare da ku yani annal mu'minina da izin yata'ajjabuna min kadhibihim kenan mu'minai suna mamakin kariyar munafikai yanzu da mu waɗannan mutane wai su ne suka ce sun yi imani sun rantse da Allah suna tare da ƴan uwansu sun sun suna tare da mu mu'minai innahum lama'akum yani innahum mu'minun habibat a'maluhum ai ko ayyukan sun lalace batala kullu khairin amiluhu duk alherin da suka aikata ya lalace fa asbahu khasirin ko sun waye gari suna ci waɗanda suka yi hasarar duniya sun yi hasarar duniya da lahira khasirin duniya biftirahihim sun yi hasarar duniya saboda Allah ya kunyatar da su Allah ya wulakantar da su wal akhirah bil azabi wa fawati thawab a lahira kuma sun yi asarar ta za su gamu da azaba kuma lada ya kuɗuce na'am يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
bayan Allah ya ya tozartar da munafakai sun tozarta sun wulakanta sun yi ta rantsaranta na banza na ƙarya wa ya'lifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من- من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون har yanzu a ƙarshe sai ta rantsuwa ta ƙarya cewa wai su suna tare da ku haka shaɗin munafiki yake wallahi tallahi mu ai dan uwanka ne ne mala kuma ƙarya yake ka wai tsoro a komai bane a wajensa اتخذوا ايمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله suka dauki rantsuwarsu ita ce wata garkuwa da za ta ba su kariya don su toshe hanyar Allah ya halifuna lakum litardau anhu suna yi muku rantsuwa ne don ku yarda da su fa in tardau anhu fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin Allah ya ce in ba ku yarda da su to ku sani da shi Allah baya yarda da mutanen da suke fasikai ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani ga jan kulle man yarkar da minkum an dinihi duk wanda ya rudda daga cikin ku ya bar addininsa to ya sani cewa bai cuci Allah da komai ba wanda ya rudda ya bar addini ya nuna kauna kafirai ya nuna san munafikai ya watsar da gaskiya ya watsar da Allah ya ce annabi ya ce to shikenan fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna da sannu Allah zai zo da wasu mutanen ba ku ba sababbi gal alaida yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu kuma suna son Allah tabaraka wa ta'ala سيدنا علي بن ابي طالب الله masa rahama da imam al-hassan da imam qatada suka ce waɗannan mutane su ne abubakar da shi da mutanensa waɗanda suka yaƙi ahalin ridda fa sawfa yati Allahu bi qaumi dan lokacin da manzo Allah ya wafati akwai waɗanda suka ce su sun ridda sun bar addini tunda manzo Allah ya bar duniya su sun daina sallah tunda maza Allah ya bar duniya sun daina ba da zakka su ne mani'in zakka ke sai na abubakar ya rata ya kafa ya ce wallahi don mutumin da ya daina ba da zakka ya ce ya daina ko sallah ko ya daina ba da zakka wallahi sai na yaƙe shi musamman waɗanda suka hana zakkan nan wannan daman a kimtsawa ya ce ya ce ya haɗa sojoji yace mu tafi a je a tarar da su umar yace ya za ka yaƙi mutanen da suna kalmar shahada yace wallahi sai na yaƙe su ya za su bambanta tsakanin sallah da zakka Allah ba ce yayi wa aqimu salata wa atu zakka ba dan sun yi sallah suka ki su ba da zakka sun raba tsakanin Hassan da Husaini dan uwa ne a tare su wallahi law mana'uni iqalan كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليك والله da za su hana ni da ya gwai igiyar da ake ɗaure kafar raƙumi in suka hana ni a matsayin zakka wallahi sai na yaƙe su to waɗannan su ne yuhibbunahu Allah yana son su suna son Allah su abubakar kenan azillatin alal mu'minin suna masu kankan da kai ga yan uwansu mu'mini su ba sa girman kai ga yan uwansu mu'mini ko yawwa ba sa girman kai ga yan uwansu mu'mini aizzatin alal kafirin amma fa suna nuna girma wa kafiri ba sa wulakanta kansu a gurin kafiri yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'imin amma ba sa tsoron zargin mai zargi dan wani zai zarge su ba sa jin tsoron zargin sa zalika fadlullah yutihi man yasha ai wannan falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da yake ba wa wanda ya ga dama wanda ya ra'ayi tabaraka wa ta'ala wallahu wasunani lalle Allah mai warcin falala ne alimin kuma wanda yake masani ne ga dukkan komai tabaraka wa ta'ala Allah ya haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suke da irin wannan sigobi suna son Allah Allah yana son su suna kaunar Allah Allah yana kaunar su suka ɗaukaka addini suka taimaki addini har zuwa lokacin da dani da kai muka samu wannan addini muke ɗaukar sa a littafi ba tare da mun sha wahala ba abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuna ma harshe muna neman afuwar ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والسلام والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ba wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana gaba ɗaya yace wallahi malam ni cikakken ɗan ɗariƙa ne kuma ba na fashin zuwa majalisun nan a yanzu ma ina nan a zaune dalilin wannan tukar zatawa ina da wata matsala aiki nake amma albashi na baya isa ta gani da yara da yawa kuma ga ga aiki ya zo amma sai na ba da cin hanci amma ya fi wanda nake yi sosai samu kudi mana aiki ne zo masa yana da iyali yana da 'ya'ya ga aiki an samu amma ba zai samu aikin nawa ba za a bashi ba sai ya ba da cin hanci in an kwatanta da wannan aikin da yake yi ya fi wancan ma'ana aikin da zai samu yanzu din ya fi na wanda yake yi na kukuta idan na kukuta na bayar aka bani wannan aiki a tare da ni to yaya wannan hukunci ce kuma wallahi malam ga malaman nan a cikin gari na dariƙa kana tambayar su ba za su yi maka cikakken bayani ba sai dai su faɗi ra'ayinsu ko su gurma ka ka zo kai da na sani to kaga kai yanzu matsalar ka ya ɗauka ma za ka yi tambaya na kan dariƙar ayi ya nuna ma daina kan ra'ayinsa ko ba ka bane duk da kan muka dan uwan mu ne ai da dan uwan mu ne kuma za mu ga maka gaskiya muna fatan da Allah ya gano da kai dariƙar ka daina ka dawo dariƙar Annabi Muhammadu ita ce mai sunna da cewa kai kai dan sunna ne to da ya fi daɗi to mun karanta ban sani ba ko ka zo ko baka zo ba magana akan sama'una ne ka bibi a kami da musafci malamai sun yi bayanin cewa dukkan abin da mutum yake nema kuma ya cancance shi abin da ake nema na a bada ta cancanta sai aka ce ba za a baka ba sai ka bada cin hanci to wannan abin da za ka bayar ba sunansa cin hanci ba kai baka da laifi mutanen da suka karba su suka ci hanci su suka aikata haram ka je interview kana neman malamin makaranta ka kai takardunka kuma ka cancanta a baka karantar wannan amma aka ce gashi nan amma fa sai ka ba da cin hanci to a nan gurin malamai sun ba da fatawa ka ɗauka ka bayar amma ba cin hanci ka bayar ba saboda ka cancanta amma yau wannan aiki da kake faɗa in baka cancance shi ba baka da qualification da ake bukata baka da qualities da ake da bukata na wannan aikin ka je ka biya dan a baka ka haura ka wuce to wannan ya zama cin hanci so a nan gurin in ka ga ka cancanci aikin sai ka ɗauka ka ba su kai Allah ya isa sannan ka je kai aikin ka je ka ci gaba da rike iyalin ka muna fatan Allah ya ganar da kai sunna mun yi wannan bayani ba sai na fada da jawabi ba a akan akan haka din um na saboda hadisin da ya zo um, cewa magana ya ke cewa a karɓi zakka tu kazu min azmi yayin wa turaddu ila ko ala fuqara'ihim a karɓa daga mawadatan su a miƙawa talakawan su malamai sun yi fassara guda biyu wa kazu min azmi yayin wasu ka ce a karɓi zakka daga wato masu kuɗin ku na garin ku kamar na kano kenan turaddu ala fuqara'ihim kuma a juyarwa talakawan kano din kenan masu kuɗin kano su ba da zakka wa talakawan kano hin hin din ne yana nuna garin to kaga a wannan fatawa bai halatta mai kuɗin nan garin ya dauki zakkar sai ya kai ta gwarzo ba ko mai kuɗin gwarzo ya dauko zakkar sa ya kawo ta kano ba wasu malamai suka ce a'a ai wannan hintsin ba ana nufin nagarin bane ana nufin musulmi ne a karbi zakka min agniya ihin daga masu kuɗin musulmi kuma a miƙa ta wa ukara ihin talakawan musulmi so matukar akwai musulmi ko da a bangon duniya ne ya halatta a ɗauki zakka daga nan kano a kai mata ko a ɗauko daga bangon duniya a kawo nan kano tunda wannan hinhin din yana koma kan musulmi ne to da yawa yawan malamai kuma sun tafi akan wannan ra'ayi cewa ita zakka din a iya ta dawalinta a juya ta a kai ta can a kawo ta nan matukar akwai masu bukata matukar akwai masu bukata so ya halatta kenan malam ne hukuncin dora tafin hannu a kirji bayan an yi musafa kuma da hukuncin jijjiga hannu bayan an yi ana musafa Allah ne yadda malam ya lafiya cikin musafa da shari'a ta ce a yi ba a ce a jijjiga mutum hannu ba wanda ma rikewa ne a dan matsa hannun haka a rike shi sosai malamai sun yi sabani wasu sun ce in ka rike mutum za ka rike shi sosai kudi ka mika hannun kawai to amma dai musafa shine ka miko hannun ka da miko ka rike na hannun rike naka amma jijjiga hannu wannan baya cikin abin da shari'a ta ce a yi ko kuma bayan an gama a shafa a kirji shi wannan baya cikin abin da shari'a ta ce a yi so a nisance shi a guji bida wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ma faɗi sunansu daga waye ya ka yace da farko Allah ya saka malam da alkhairi bisa dukkanin gudunmuwa da yake bawa addini musamman gudunmuwar ka ta kafafen facebook na biyu yace na kasance ina shiga facebook don na amfana da gudunmuwar da 'yan uwa musulmi irin ka suke bayarwa amma wasu lokuta sai na dinga karo da hotunan batsa ina mafita so gaskiya wannan kafar yada maganganu ko labarai ko tattaunawa ta facebook tana da amfani tana da illoli duk wanda ya shiga ciki zai ga wani abu mai kyau kuma zai ga mummuna so abinda malamai suke faɗa a duniyance a yanzu shine musulmi ya halatta ya shiga da niyyar bawa addinin sa kariya da gudunmawa duk da kaga muna shigar da wallahi muna yi ne saboda da yawa wato akwai yan boko waɗanda suke suna yin harka sosai amma ba su da malamai ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa saurari wa'azi to sai su tashi sai su yi fatawa in sun yi fatawa sai yan shi'a su ɗauka su ba da arza kuma yan shi'a sun shiga cikin facebook ɗin da yawa so sai suka mallake shafuffukan gabaki da yawanci dukkan program na addini za su suke posting to wanda yasa da uwa duk ba mu shiga ba muna gudun kar mu shiga din yan uwa dai suka ce a shiga a shiga sai da muka shiga din kuma muke gaba da kalar ta isa kowane mai tarkace yana zuwa ya yada abinsa to akwai kuma yan bokon da su kawai duk abin suka gani a wannan guri inda an fana kawai sun dauka su kuma abu ne da arne da musulmi da kafiri da waye ina jin hada aljanu ma ta kila suna shiga babu abin da babu a cikin gaskiya so idan ka ga irin wannan sai ka kauce ba ka da za a gani hoto sai ka wuce sauransu sannan kuma a yanzu muna da bukatar mu samu musulmi matasa masu kishi suna shiga wannan facebook su twitter din nan suna ba da gudunmuwa saboda kalma ɗaya fa idan ka faɗi ta za ka iya faɗa duniyar nan gaba ɗaya ta yanzu saƙon da zan faɗa a facebook wanda za su amfana da shi su ji magana ta fito wanda kuke nan gurin tafsirin tun da mutum sama da wajen dubu biyar dubu bakwai dubu nawa za su ji a lokacin za su gani ko mutum ya kwanar ko bai kwanar wani ya gani ya karanta so ka ga ashe wata hanya ce ta da'awa wanda ya kamata malamai da ɗalibai ilimi su shiga su rinka taimaka kuma yanzu fatawoyi yawanci akwai fatawoyi wallahi sai a tara ma kuka ta faɗa ribiya ko yanzu ana na buɗe wannan suna ina jin ina da fatoyi sun fi ɗari uku suna jira a layi ina amsawa yanzu nan na koma gida ba zan kwanta ba sai na amsa kamar fatawa kamar arba'in ko hamsin ko sittin suna nan wallahi da tsarin wurin wasu kuma kafin su ba sa zuwa makaranta ba su da wani alaka da wannan kawai eh, yan duniya ne kawai to amma dai dole matarsa za ta haihu ya rufe yadda zai a matsayin sa na musulmi dole kuma zai je fada wani yanayi da sauransu so ina ba da shawara din a shiga kuma a rinka yada alkhairi a rinka yada alkhairi abinda ka gani na barna kuma sai ka kawo da kai ka yi istighfari ni ma an yi shiga na dan gama din na fito sai na yi istighfari wanda za ka cika mu da sabuwa ya gaskiya ne yace yanzu za ka ga ana ana nika mutane hoton baba da sauransu ko ka ga hoton mazinata a wurin ɗinka eh wannan ana yi tabbas kuma bayan da za ka yi haka ne akwai masu hakkin su shiga su ta liƙa maka sharri da sauran su bayan da za ka yi sai kai gwarke protecting kanka akwai security da ake sawa in Allah ta ka iya ko ya iya ya sama za ka samu kariya amma wannan da zai taɓa ma mutuncin ka tunda ba kai ka saka ba da sauransu a ƙarshe ya ce muna amfana da dukkan gudunmawoyin mana wani da gaske fata na Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bamu irin samu domin bayan in tafi mu mai gurgu ina kuma roƙon malam da ya dinga sirka mana tafsirin nan nasa da aqidu na salafu salim radiyallahu anhu to ana kullum ga abin da muke yanzu aqidun aljanu muke sakawa ko muna da wata aƙida da ba ta salafu sale ba eh ai ana sawa kullum ya ta dan kwana za a ci gaba da sawa ko mun karatu mu ko ne ya ba aƙida ce ko a cikin alwala ne wannan ba lai ce assalamu alaikum menene hukuncin fadin sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama maimakon a yi salatu ibrahimiyya wannan shine abin da yanzu malaman hadisi suka yi bayani dalla dalla in kana son ƙarin bayani ka koma littafin da kashe kasar gida da dami sifatu salatin da bisa wasu ya yi bayani dalla dalla na halittu a fata sallallahu alaihi wasallam kusan dole ne ma ka yi wa annabi salati dan manzo Allah ya ce marwaci a cikin shi ne wanda idan an ambace ni baya mun salati idan an ambace ni baya mun salati kuma ba dole bane a nufin sai ka fadi kuma ki fara ki da ya kawo wani salati shi ma dira da albani ya yi bayani dalla dalla a farko farkon bayani akan salatin annabi a cikin sifatun salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mali da Allah dabba ce aka yi mata tiyata aka ciro ta sai bayan an gama aka ga za ta mutu ya halatta a yanka ta a ci kwarai kuwa ya zai hana sai ya bata ce ta mutu ba za a bata ba tiyata aka mata aka mata aiki aka ga za ta mutu da aka za aka mutu sai aka yanka ta in aka yanka sai a jefa shi za ta yi za a yi ya halatta in kuma kafa ta tafi da kashi ta zanta المنقوذة والمتردية والنبية وما أكل السبوع أشوى أن إلا ما ذكيت sai wanda kuka yanka duk dabbar da ka samu damar yanka ta ta shura wannan da ake faɗa duk da cewa wanda ke shura shura ina ko da ke akwai da maganganun su daga cikin malamai da ke magana a kan ba da dai tana da wanda aka yanka ta ba gawa aka yanka ba ta halatta ce wannan ba wani ke salam ne shi ma Jews in their belief and the Christian war against Islam. They have developed some websites to mislead people about Quran and Hadith. Besides, cewa yake da Allah a cikin faɗakarwar da ake yi a yi ƙoƙarin a yada wannan abin saboda an samu yahudawa da makiya musulunci sun yi misleading na na musulmi sun buɗe wasu website kuma wannan abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne wato yahudu da nasara da kirista sai a cikin wannan harkar facebook ɗin da intanet da ake yi sai suka bude wasu website na amsa fatawoyi amma wallahi ba website din musulmi ba ne na arna ne akwai inda suka bude qur'ani ne zaka je ka in kana neman fassarar qur'ani nasu zaka je ka samu amma wallahi ba fassarar musulmi ba ne suna nan da yawa waɗannan website din da yawa ba kuma waɗanda ba su waye ba suna shiga duk fatawa in ka jefa musu da sunan fatawa addini za su baka ansa amma na yahudawa ne saboda war against islam kuma suna da different kinds of hanyoyi da suke bi wajen yakar addinin musulunci to kaɗan daga cikinsu akwai waɗannan www.answeringislam.org haka wannan website ɗin na yahudawa ne www.answerin answerin ɗin na answering sai islam.org sai kuma www.aboutislam.com www.aboutislam.com sai kuma www.thequran.com kaga duk wanda ya bude ya gani zai dauka musulmi ne www.thequran sai .com ka shiga amma ne gudawa ne www.allahassurance.com duk wani website din na yahudawa ne ga waɗanda suke shiga website suna harkoki na addini to yanzu dan Allah wannan ma kaɗai bai isa sa musulmi ya zama dole sun shiga wannan harka don su ba addinin kariya ba shi ne amfanin ɗan bokon da bai da addini bai da amfani wallahi ka iya turanci na shirme ba za ka iya zuwa ka je kai turanci ka wayewa mutane kai addini ba sai turanci kawai amma ba ba za ka san addini ba assalamu alaikum malam ni dai ɗalibi ne ina karantar ina karantar risala da iziya da ahalari da ishmawi to malam ya halatta na yi aiki da su ne ko sai na haɗu da hadisi ya halatta kai aiki da su ma ai su ma duk hadisai ne duk abin da suka faɗa din a cikin hadisai suke cirowa sai dai kawai za a iya samun sun ciro a hadisi ba'ifi ko hadisi mai rauni a mai mai sahihi so ya halatta a matsayinka na mukallidi wanda ka fara karatu yanzu kai aiki da abin da ka gani a ciki ba abin da ya hana za ka iya aiki a matsayin ka na karamin ɗalibi babban malami ne duk abin da ya gani a ciki sai ya nemo masa dalili da Allah malam ina neman addu'a me faru na'am oh wannan yan ce ce nan ko Allah ya sauke mala ya aiki don Allah mala ina neman addu'a ina yawan samun saɓani da matata yace a yanzu ma bata gidana tun sati biyu da wuce don Allah don Allah mala ina neman addu'a a gurinka da yan uwa musulmi ga wasu to ka je wata gasa shi kenan ubangiji nake roƙo Allah ya yi maka Allah ya yi maka Allah ya yi maka Allah ya yi maka gaskiya abin tausayi ne kwarai da gaske Allah sa kai ma halin da kake mara kyau ka gyara to ga wata matar ita kuma malam ina buƙatar ka faɗakar da mijina saboda duk san da ya dawo daga tafiya yana dawowa sai ya dawo da sassaƙi na itatuwa na maganin gargajiya ya ta sha wai cewa duk iya adadin kwanakin da ya yi su baya tare da ni wallahi sai ya rama kaji dan Allah ba ma'ana wai sai ya je ya sha maganin gargajiya ya zai ta azabtar da ita to wannan al'amari ya kai dan uwana ya kamata ku rinka yin abu na hankali da wayewa da sani ya kamata yanzu fi sabilillahi malam ka zo ka ajiye mace ka ce dabba wai ka ce wai ka to wannan dai bai kamata ba bai dace ba kuma dan adam mai neman zaman lafiya shi ne je ɗiba wannan magungunan na gargajiya don neman samun ƙara ƙarfi wa jikinsa ka tsaya na cire ni yadda Allah ya yi ka zai kuma ka sauki dan duk ranar da ka sabo da kanka shaye-shayen magungunan nan ranar da baka samu maganin ba to kuma da kai da mace duk ɗaya kuke so ka tsaya kawai ka haƙura da yadda Allah ya yi ka haka ke ma mace ki haƙura da yadda Allah ya yi ki mutum ya yi cikin abinciccika masu kyau da suke taimakawa wajen ƙara wa ɗan adam kwarjini da lafiya kawai amma wani aje a baka wasu magunguna ba su da amfani ta ce wai malam menene matsayin auren da sai an haihu kafin a ɗaura shi domin ni na ji mijina yana cewa ai yarabawa sun halatta haka dan Allah ka jira dan wai wai dan suna kafa hujja da hadisin tazawwajin wadudan waluda wai idan ba ta haihu ba yaya za ka gane tana haihuwa kuma annabi ya ce ku auri matan da kuke so masu yawan haihuwa shi yana ganin tun da yarbawa sun halatta haka shi ma zai yi shi ma wannan gogon naka mai shan sassaƙen shi ne mai wannan aikin Allah ya sauƙi to wannan kam ina gaba sai an ɓata lokaci ba bai halatta ba ba daidai ba ne kuskure ne hadisin ba yana nuna aje a yi zina ba ne sannan wai a sannan wai a haihu ina fata ana fahimta ba haka hadisin yake nuna ba yawa ba haka hadisin yake nuna ba kuma yarbawa su ne aka ce masu shar'anta shari'a fi sabilin lahi kawai mutum ya nuna yanzu ka duba irin wannan musulmi wannan zamanin dan Allah ba ta zo ka zauna da mataka irin wannan fa ba ka ce wai an yarba sun halatta a to kai yanzu ko cewa kai laraba sun halatta haka ai kai ba gida da zai cikakke wallahi Kai. wato wala yake ma gaskiyar ka ne tambayoyin nan akwai abubuwa a cikin su wallahi kaga yanzu wannan tambayar tana cikin tambayoyin da ina da sun yi wajen wata gudu irin su ba mu ansa ba sai yanzu muka tattaro su aka kawo su to waɗannan fa kun ga matan nan fa suna ɗan zuwa karatu ne suke ji yanzu ba mamaki ba ta faɗi wani abu ba ba mamaki Allahu a'lam wataƙila wani abun yi makamancin wannan ko kuma kafin ya aure ta ɗin an yi wasu abubuwa in ai ka ji cewa ta yi mai hukuncin auren da sai an haihu za a yi shi ba mamaki ya ja ya wasu harkokin ne iyi kuma kuma kuma yana fara ni din nan ba wai ba wai yarbawa ba bayarbe suna ne bayarbe a cikin yarbawa na akwai masu addini akwai masu tsoron Allah akwai masu bin sunna karara sosai wallahi muna nan da su ana sanar da su yawanci sun waye so dan an ce yarbawa ba ana nufin mu yarbawa wanda sun fahimci addini yarbawa wanda ba su fahimci addini ba kamar yadda bahaushe ma a cikin mu ai akwai masu magunanci irin wannan ni na yi hira da wani bayarbe ni na yi hira da shi muna tattauna da shi akan wani abu da ya bala na ga ya saba shari'a muna jayayya da shi a haka na gaya masa amma shi na ganin to me shi wai ya ce su a garin su yanda suke da uwansu da uban suke kwana ko kato ne kai ko ka balaga ko me in dai baka yi aure ba to a dakin baban ka kake kwana yace ba matsala bane nace ya za ka haka zo kwanta a ɗakin babanka da mamanka yace to menene yace ba uwan ka bane ba uban ka bane ba wallahi nake gaya muku har yanzu ina ganin shi wannan mutumin ban sani ba ya tuba ya gyara ko bai gyara ba to yanzu dan wannan ya faɗi wannan magana sai je nan gaban kafa hujja an ce ai bai rabe ya ce kaza ya kamata mutane su ji tsoron Allah abu na ƙarshe shine kamar yadda muka sanar da ku cewa kun ga masallacin nan namu na mata suna da buƙatar karatu na kamar yadda muke da buƙata